إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ngwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha ɗaya ga wata na zulqada hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ishirin da hudu ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha takwas muna cikin littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitab aziz yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da arba'in da shidda darasi na 146 insha Allah muna cikin bayani akan adabu ta'am muna cikin mas'ala ta biyu lokaci yayi a satin da ya gabata kahin nan kahin shiga karatu dan uwa ya huskanto da wata tambaya cewa wani ne dai suka tattauna kan mas'alar aske gemu wani bawan Allah matar shi ta dame shi ta ta dame hankali ita gemun shi ya yawa sai ya rage kuma wai ya tambaye wani malami ya ce mai babu lahi a ɗan sassake shi ba lahi a sassake gemun a rage an wata rana hawani annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya kawo jajan irin wannan kenan matar shi ta yi kaza kuma annabi ce mai ba lahi ya je rage yan uwa kamar yadda ina ga daya cikin magabata cikin tabi ke cewa laulul isnadu laqala man sha ma sha an ba dan isnadi ba da musulunci shi kadai a cikin addinai yake da isnadi kan mas'ala duk wani addini a saman kasa a yau babu wani addini mai isnadi mai isnadi idan ka yi magana a ce daga ina ka samo ta kuma idan aka ce isnadi ba kurin ba daga wa ka samo ta a wajen malaman hadisi duk wanda ka ce ya gaya maka akwai bincike kan matsayin shi wanda ya gaya maka wane ne me har da shi me ilimin shi me gaskiya shi me duk abu na kamala na dan adam ya samu a kowane ɗaya da ka ambata kuma da bincike shin da gaske ka gamu da shi an tamu shaida lalle kun taba haduwa akwai an dokoki da ake dorawa shi ne ake an ba dan ba musulunci ya tsara irin wannan isnadi da duk wanda yake so sai wada abin da yake so kuma idan gana mu Allah ko annabin da Allah ya ku to musulunci iya da isnadi in mai kawadi ya ce ai na ka samu wannan maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a aske gemu a rage gemu ya ce ya a mai da mai magana duk wanda ya gaya mai yan malami ne yan almajiri ne ya rike shi a ina samu kuna imani ma ƙarya ce kan maka shaka ƙarya ce kura kan maka shaka kan miji nesa ma saboda yan wa menene masa'alar gemu masa'alar aske gemu iya cikin masa'aloli wadda malamai suka yi ittifaki babu ɗaya cikin waɗannan malamai da aka ce wani malami ne ko ka ɗauka imma abu hanifa imma imam malik imma imam shafi ko amur bin hanbal babu ɗaya a cikin wannan magabata wanda ya kawo maganar halicci ma na maganar rage ko aske gemu illa abin da suka wanda ya ce haramu ne wani makaruhi ne babu ɗaya a cikin magabata kuma ittifaki ne hatta a fikin malikiyar idan ka koma da ta malikiya ka bincika masala gemu abu ne wanda yake wajibi ba wani mustabanci a kan shi nan kusa in su da mukan gaya muku so da yawa mutane sukan yi karatu daban kuma aiki daban ya yi manta da yadda Allah subhanahu wata'ala ya la'anci malamai na yahud ba don jinsu su ba na yahudawa domin inda asali ne sun yi asali don su ɗiyan annabawan da manzanni a kakanin waye annabi ko manzo to su ɗiyan annabawan da manzannin Allah amma Allah tsine masa albarka dalilin ɓoye gaskiya ko juye gaskiya daga hakikanin ta ka gane ɗan wa masa gemu abu ne waje da wajen wani malami na addini a nan ne ko a wani wuri ya san daga tsakani ga Allah mas'alar gemu abu ne wanda ke tabbatacce illa mu a nan ba sa yi ba sa aikatawa kuma yasin ne mai aikata ma sashi duhu na taɓa kama kuma mas'ala a nan yan uwa wanda tabbatatta ta wakana gare ni ɗaya cikin malamai na zaure wanda yake da babban makaranta irin wannan mas'ala ta gemu ta zo na je kahin ya huto mun tattauna da almajirai wanda yake karantar da su addinin Allah duk littafi ana karanta a makarantar daga ita iziya har sal hasama da haka amma abin mamaki mun tattauna wannan mas'ala ta magana gemu aske gemu haramu ne kuma gemu sunna ce sai muka sha gaddama da su akan me yasa saboda shi malamin bai aski bai ajewa sai suke ga cewa kamar malam inda haka ne me yasa malam bai ajiya tunda malam bai ajiya kun sai muhawalar neman bata wannan mas'ala karshe muna cikin tattaunawa malam ya hutu sai suka ce ga ta malam ka ji abin da malam iliya ya ce wai gemu sunna ne zaka zaka ya ce wace sunna ne a gemu cikin almajirai na ce za abin zagawa ta malam na ce ku ɗauko risala ba magana ga nama ku ɗauko aka ɗauko risala ta adil babu fitara ba ga nasan risala kuma risala a makarantar iya koyata da ko ta ko hannun ko akwata da almajiran suke cikin cikin sahun akwai risala a hannun almajiran na ce a buɗe ba fitila a ɗauko aka ɗauko nace malam riki zan karanta malam ya fasara ba zan fasara ba eh na karanta wa amaran nabiyu malam yace annabi ya umarni sallallahu annabi ya umarni an tu'fa lihiyatu a bar gemanya wa tuwaffaru a cikata wala tuqassu ka a rage ta malam ya fasa sanaji ya ce wala ba a zabi akadimin turiya idza talat babu lai in ta tsawo da yawa a rage an ta tsawo da an bin umar a yi kamun guda ya a rage abin da ya kara kan kamun guda da ya kare fasara annabi ya umarni a cika gemanya a barata ka a rage duk wani suna ji da ya kare fasara kai shuru ya ce eh ajiye gemanya suna ce amma mu an dole gaje girma nan ɗan zala ne mana ina mana ina ko ɗan zala ko ku ta mun gomba ɗan zala lokacin ma lokacin wasa mai zala wasa mai kun sunna miki lokacin ko muna karatu ne kurin cewa an goku akwai ɗan zala ta mun gomba ɗan zala malam kurin karatu na rubuce ka karanta kaji ka gani kin Allah ya hadi sunna ce ta fatar amma ɗan zala suke ajiya to kaga me yanzu to ne za ka da din na ka ɗan uwa masalar gemanya abu ne wanda yake babu sabani kanshi abin da ya sauki ga mutum kurin bai ajiye ba amma ka nemi halitta askewa ko ka ce halaka ne nan zaka shiga hadari gaskiya da manzara umarni ya ifu shawarib wafu liha wafu shawarib umarni ya yi ku cika gemanya ku bar gashin mana ku aske gashin baki ku bar gemanya na so shi ba magana inganci ba magana sabani kan ingancin ruwa annabi ya umarni a cika gemanya kuma ka gane akwai suna kawo tushuba ya suna annabi nawa ce yanzu da maka gemu a shi suna annaba umarni ne yayi kuma yanzu an za ku gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar muhimmanci kore kan gemanya kisra kisra ya aiko yan aike madina annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kawo irin kawure ne amma ganin aibin sun zo gemu a shace gashin baki zurudu manzo Allah kamar tarkota mana amarkuma bi hada da farko annabi abin su magana wannan me ka annabi ya ga sufa mara kyau sun cika gemu sun yanke gemu sun bar gashin baki to wace ku haka suka ce amarna rabbuna ubangijin su kisra ce to lakin amarani rabbi ni ubangiji na mun umarni a nafi liya ubangiji ya mun umarni in cika gemanya rage rashin baki annabi zai zakana ka kenan diba duk duk kawai amma annabi muhimmancin gemu ya fara magana kan shi ai banta abin to haka yawan magana mutum in habba ka ajiye ba kanka ka magana neman halitta kaza a laihi bai kai ba hadarin ka yi ka saba ma Allah kan wani aibu laihin shi bai kai ba ka halitta abin da ke haramu ne wannan kuma na fata mu dai magana ce mai ya rike in malamin ne ya rike shi a ina ya ga wannan magana aka ce annabi ya umarni wai wa wa a rage ta dan dan matar shi ta kiya Allah ya shirya mu sai za mu tashi insha Allah magana ta ladabi na cin abinci can warko ya gaya mana cin abinci iya da ladubba da dama akwai ladubba wanda ake yin su kahin cin abinci kahin a fara ci akwai ladubba da ake yi a lokacin cin abincin akwai ladubba da ake yi bayan an ci abinci an kare mun yi maganar ladubba kahin a ci abincin ma a kawo a fara ci na maganar zamanto abinci ne halak ka nemo halak da dada na biyu shi da muke cikin magana lokaci ya kare an hada farkon shi ladabi na biyu an yanwa bi akalihi wa shurbi at-taqwiyata ala ibadatillahi ta'ala mutum ya niyyar cin da zai yi ko shan da zai yi yayi ne don ya samu ƙarhin bautar Allah li yusaba ala ma akalahu wa sharibahu yin haka ya baka damar samu dan ka samu lada abin ci abin sha ka sha kuma Allah baka lada akan ci ko sha akan dalilin ci dan munwar samun bautar Allah ba ku yanzu kun maganin yunwa ku yanzu ciki na dam a ka ce dan ka samu karfin bautar Allah yace fal mubahu yasiru bi husnin niyyati ta'atan yusabu alaiha yace abu da yake asali abu halakan amma saboda kyakkyawan niyya da kai sai ya koma da'a ga Allah yusabu alayhi muslim a ba musulmi lada kan wannan aiki da kai asali ba ibada bace ba amma dan niyyarka wace manuwa ta ibada sai ya baka lada yace fal muslim yanzuru ila at'am wa sharab bi itibarihima wasilatan ila ghairihima kenan abin da ya dace musulmi ya diba abincin da zai ci ko abin da zai sha a matsayin su cin ko sha ya ci su ne don wasila zuwa ga wani abu daban ba su ba ba ya ci mutu kun don ya ci tuwo ko shahura kurin a ba shi mulmin wasu kurin ba lagayatan makasudatan da za ta ya ba kurin ba ce kun da a ce ya ci kurin don ya sha kurin a fa huwa ya akulu wa ya sharab min ajalin muhafazata ala salamat albadani alladhi bihi yumkinu an ya'budu Allah ta'ala ya zamanto ya ci ko ya sha don kiyaye lahiyar shi ya sami jiki kyakkyawa wanda zai samu damar ƙarhin bautar Allah mai girma da baya in kai haka in za ka samu lada a kan cinka ko shanka ya ce waliza ba don kurin cin bukurin za ka ko sha waliza dalilin haka ya ce falaisa huwa ya akul lizatul akal wa shurub ba shi musulmi kai ya ci abinci kurin don kurin a ce ya ci ko sha kadai waliza dalilin haka فهو لو لم يجع لم يأكل ولو لم يعطش ولو لم يعطش لم يشرب kenan musulmi iya ci ne dalilin yunwa kenan dan yawa kare ma kanshi yunwa ya samu karfin butar Allah inda ba dan yunwa da bici ba haka dan ishi in ba dan kishirwa ba ma'ana da bisha ba ya sha kenan dan maganin kishirwa ya samu da karfin butar Allah wannan ladabi na biyu kenan kenan kyakkyawan niyya wajen ci ko sha أن يغسل يديه قبل الأكل إن كان بهما أذى أو لم يتأكد من نزافتهما كما لدبي نوكو أنا سو idan za ka ci abinci kayan ka ci abinci ka wanke hannunka in akwai wani abu na cutar wata kazamta za mu ci aulam ya ta'akkad min nazafa ko kana shakar tsarkin hannunka na menene kenan ana wanki hannu dalilin wata ƙazamta ko kuwa ba ka da garantin kyan hannunka kina inda ka tabbatar da hannunka a wanke ki misali ka wata arwalla wani kana hannunka kana garanti a tsarka ba a ce ai dole za ta abinci sai ka wanke hannu wanke wa cinto kamar ibada a ana wankewa ne in akwai kazamta ko inda ba ka da tabbas kin tsarkin hannunka inda hannunka a tsarkake ka zo cin abinci ba ta dole ka wanke abinci saboda cin abinci kullum na musamman an gane magana ko abu na hudu ladabi na hudu kan cin abinci an yada ta'amahu ala sufratin fawqa al-ard la ala ma'ida idh huwa al-aqrab ila ila tawadu yace ana so aje abinci akan wani zamu ce leda so a canza sufra kaman fata ce ake shin hudawa ta zuba abinci a samanta mun za nan lalaka san ana sa leda ya zuba leda ya shi wani leda zama abinci a samanta ya ce wannan ya yi kusa ya ce la'ala an da da'ahu ala sufaratin ya ɗora a kan wannan shinhuda ta ƙasa faƙwala da saman ƙasa la'ala ma'ida ba a kan tabil ba iz huwa al-aqrab ila tawadu domin yin haka ya yi kusa da tawadu wa li qawli anas radiyallahu anhu dalilin magana anas bin malik yake cewa ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوان ولا في سكرجة أنا سكت رواد البخاري كاو تلمز هك ابن ماجه yace Anas bin Malik ba labari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci abinci ba akan tabul ko akan sukurja kamar zama mu ci aset ko tire cikin tire shi nau'i na tire mun san ce kawo ko bai kawo dai nau'i ne kamar zaman tire ko ta asiyat na kaware wannan shi sai ce maka abin da yayi aji a zuba saman saman leda ke wannan ko saman zamu ce inda akwai na wata da ake cin da kamar aiki irin na da kenan zubanin laraba suna sa sufura wannan leda da ake cin abinci to wannan magana ce qala abu hamid al-ghazali wa alam dan uwa bayan ka jira wannan magana ka san wata cewa anna wa in qulna al-akalu ala sufrati aula don mun ka maganar cewa ci akan sufura wannan shinhuda ake shinhudawa saman ƙasa leda zama ta can abinci ko da da yake mun ce ci a saman wannan leda a saman ƙasa ajiye ta misali a zuba abinci a sama yahi falasina na ƙul amma mun bu mu ce ba al'akalu alal ma'idati manhiyun anha manhiyun anu na halkarata a talim duk da mun ce a ci a saman wannan leda a ƙasa yahi amma ba mu ce ba ci a kan tabin an hana ko karu makaru ko haram mun ba ba mu karhanta ba ba mu haramta ba kuma mu ce ba laihi ne ci a kan tabul kin ko ka ce wannan ci a kan tabul ya laihi ba mu ce haka ba cewa abin da yake ne muka kawo yace id lam yusbut fina domin babu hani da yazo da an ce zamanin akwai su amma hani bai zo ba ka hana wata abinci akan tabul ko cikin cikin tare misali abu na biyar an yi jalisa matawadi'an kenan dai a takaice bayani da aka ce akan sufura wannan akan kasa a yashin hudu a zuba abinci a sama abin da yi ne ba cewa ba ci a tabula ko a tare laihi ne ladabi na biyar an yi jalisa matawadi'an ana so ka yi zama na kaskantar da kai ba na ji da kai ba ka misali bi an jajjasu ala rukubataihi wa yajlis ala zahar qadamaihi kenan ka gurhana akan kenan kai gurhane ka zamna akan bayan diddigenka ka ci abinci ka da tsugunne ko kuwa au an yansi barjilahu al-yumna ko kuwa ka zamna kin amma ka kawo kawo ka ta dama ka zamna akan kawo ka ta hagu irin zaman kusan sallah amma ka kawo kawo ka ta dama ka zamna ka kawo ka ta hagu wannan ya ma haka ya ce kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jalis haka manzan Allah ke zama wajen cin abinci ko wancan gurwa ne ko wannan zama ka san ka ɗauka tagum ka tsaye da ƙawakata ta dama ka kawata ya ce wali ƙaulihi sallallahu don faɗa annabi sallallahu alaihi ya cewa inna ma ana abdun akulu kama ya akulu al-abd wa ajlisu kama yajlisu al-abd annabi sallallahu alaihi ya cewa ni bawa ne ni bawa ne ina ci kamar yanda bawa ke ci ina zama kamar yanda bawa ke zama kenan zama irin na bayi ba masu izza ba da waya kenan zama na ladabi dai ba na gudu isa ba abu na shidda an yarda bil mawjud min at'am ka dangana da abin da ka samu abincin da aka kawo aka ga aka aje a gabanka ka yarda da shi ka dangana da shi wa Allah ya ibahu kakka aiban ana abincin abincin kaza bai da kaza kaza kana aibanta abinci a gabanka kana ci kana aibanta shi a'a kakka aibanta abinci ko da ka baka ci yace walakin in ajabahu akala wa wanka abinci aje a gabanka in ya birge ka kana sha'awa ka ci wa in lam yujibuhu taraka tarak in har abincin bai birge ka bai maka ba bacin ka alaikum kun ga iyali ka bari ba ta bai ka ci da ka bata abin da abin kana bata kana bata masa abinci an baka ci ka bari kun bacin ka alaikum in ya maka ci in bai maka ba kun ka bari bacin ka kakka magana yace ya wannan magana ya kawo ruwaya wadda bukhari ya kawo musulun ya kawo haka yin sa abdullahi tarmizi haka dai ana asabu sunan sun kawo ruwaya dai banda imam nasai ya ce saboda annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya ce ya ce li qawli abi hurairah radiyallahu anhu ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat kana idza ishtahahu akalahu wa illa taraka abu hurairah ke cewa radiyallahu anhu ya ce manzana sallallahu alaihi wasallama bai taba aibanta abinci ba sam kana da zashtahahu akalahu in ya burge shi ya ci wa illa an wa bai burge shi ba taraka hu sai bari kurum akin ta alaikum haka kamata don wannan ladubba ne wanda ya kamata mu yi a cikin rayuwarmu ka yi ko abinci an kawo bai maka ba ko ka taba kai bai daɗi ba ka kawo wannan abincin bai kaza bai daɗi a kurin ka ja hannun kurin bakin ka alaikum alhamdulillah kakka shiga bata aibanta abincin sai ya ce ladabi na biyar na bakwai kai an ya shi taimiyar ahalul bait ala ta'am ana so can abinci kakka ware kowa cikin asirkin shi ina abincin kasan bature kowa da asirkin shi da ya je na shi zai dauka wannan shi kuma wani turanci ne da iya rage albarkar abinci kowa doke nashi a haɗu wuri guda a ci ana so a haɗu a gida a ci abinci a wuri guda lima sabak da abin da ya gabata min qaulihi sallallahu alaihi wasallam fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtami'u ala ijtami'u ala ta'amikum wa zkuru smallahi ta'ala alai yubarak lakum fi wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ku haɗu a kan abinci ku yi bismillah a lokacin cin abinci sai a sa muku albarka a cikin abincin kaji ke da magana samun albarka eh za ku samu albarka nan ci da jama'a da yin bismillah iya sa albarka cikin abinci sai yanzu nan ladubba ne na da ya kamata kahin cin abinci yanzu amma al'adabu halal akal fahim amma zalar dubba wanda ake yin su a halin cin abincin duk wannan shirin cin abinci ne mai halal a yi niyya ta kwarai a wanke hannu aje kan sufura a yi zama na ladabi kaka yi magana an bai maka ba in ya makaci mai maka baka bari na haduwa 'yan gida yanzu kuma halin cin abincin me ya kamata a yi a lokacin can abinci sai ce Allah ya bada abi tanawul ta'am wa fil majlis man huwa awla minhu bi taqdim li kibar sin aw aw zarat fadal لأن ذلك مخن بالأدب بالآداب معرض صاحبه لوصف الجشع المذموم يتي لدبي نوركو أو جن حالن abinci. Allah ya bada bata naulu ta'am kakka fara kai fara cin abinci wa fil majlis man huwa aula min bi taqdim a wurin akwai wanda ya cancanta ya fara ci ladabi ne na inda babba ya fara ci abinci kafin yaro fara ladabi ne musulunci kenan ba a so ka fara ci alhali a wurin akwai wanda yake cancanta ya fara imma da kabar san imma saboda shekaru ko zai da fadala ko wani bambanci da ya kawo matsayi misali ya kawo matsayi ka bari ya fara ci tali anna zalik mukhillun bil adab domin yin haka akwai wanda ya hika matsayi a wajen ko girma ka fara ka yin fara yana warware ladabi ya saba da ladubba na musulunci mu'arridun sahibahu da su da jasha ilmazamu kuma yana kai mai haka zai sa ka a sa ka a siffanta mai yin haka da zalama aljasha zalama shin jasha hausa tsananin kwaɗai shin zalama ko kwaɗai ne wace zalama kenan ya siffanta ka da zalama tsananin kwaɗai wanda abin zargi ne ya ce ƙalibu a cikin malaman gabata masu kamar ce magana masu kawo kalmomi wannan baiti ya kawo inda ke cewa wa idza muddatil aidi ila zad lam akun bi ajalihim idza ajsha'ul qawm ajalu yace wa idza muddatil aidi ila zad idan aka mai hannaye zuwa ga mana abinci guzurin da kuke ci misali mutane ta cin da ya ana cikin tahiya aka hudo guzuri ya ce idan aka meka hannu wajen cin wannan guziri lam'akun bi ajalihim banna zama wani harko in fara tura hannuna me yasa ya ce id aje sha'ul qawma ajal domin wanda ya kowa zalama shi ke fara shi ne ke yake yake mai kalu daga gaggawa kenan akwai abin da yake sa ka fara kai ne kullum mai mika hannu ana siffanta ka da zalama kai kuwa kwaɗai ne kenan a wiki nan aka ci za ka da ladabi ya fara wane ne ya yi girma kenan kai bukata da manya ka yaro ka fara turu hannunka kenan wani akawunta kenan kai zalama gare ka an yarda bi ma kuddima lahu ka yarda da abin da aka kawo nan bambanci da yarda bil mawjud mata abu na aibantawa misali ya dadi bi dadi ba can shi muka magana nan kuma an kawo misali kaji gida an kawo misali an kawo tuwo ka ce na hura ka tuwa kawo ka nan da kawo hura ka tuwa kawo an kawo tuwa ka ce ina kaza ba gani ba a ka yarda da abin da aka kawo domin yawan haka nan yakan sa damuwa ga wanda ka je gidan shi ya kawo maka tuwo da shinkara ko min ka ce na hura in babu mu kenan ka akwai matsala inda akwai da ka maka ka wannan matsala ce kenan ba a so haka nan kurin ka yarda ka danganta abin da aka a gabanka wala ya sa'alu amma gaba anu kaka tambaye abin da bai zo ba ka ci abin da ke gaban kurin sai ladabi na uku na halijin abinci ya ce an yaba da'ahu bi zikir simillahi fa inna zikirar lahi ala ta'am yubariku fi wa yamma na'aminu shaitan kuma ana so ka yi bisimilla a wajen cin abinci bisimilla na kuma kuma sabawa bisimilla rahmanu rahim yan uwa da cin abinci da sha da abin hawa da abin na bisimilla bude gida wani kace wutala dole babu a rahmanu rahim kuma bisimilla ke sunna ba ƙara a rahmanu rahim duk da abu ne mai kyau amma a sunna ba ƙarawa bismillah ci bismillah sha bismillah da gida dole kashe wuta na abin hawa za a bismillah babu rahman da wannan kurin sunna kai bismillah kurin gahara da bismillah yace fa inna zikrallah la ta'am domin ambatan Allah a lokacin ci yubarik fi iya sa albarka cikin abinci wa yamna minu shi kuma iya hana shedani taɓa wannan abinci سيكاو عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره cewa Aisha take cewa take cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akal ahadukum ta'ama idan ɗayan ku zai ci abinci fa laqul yace na umarni ne yace bismillah kurum fa in nasiya fi awali idan warkon abinci ka mance bismillah to ko daga baya ka tuna sai ka ce bismillah fi awwalihi wa akhirihi kai bismillah da na farkon da na ƙarshen in ka mance bismillah da farko ka tana daga baya sai ka yi ta ba makara ba haka da masu ayi wa anha wata ruwaya ta Aisha da wannan ruwaya Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah sun zo da ruwaya wa anha wata ruwaya da Aisha radiyallahu anha ita ma ruwaya Tirmidhi ya ruwaya hadisin dai take cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم أشتكي cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana can abinci cikin wasu mutane guda shidda yanzu ke mutum shidda suna haka faja arabiyun hega wani balaraban kawai wani bakawai ya shigo da ya shigo fa'akalahu bi lokomate ne loma biyu kurin fi kwashi loma biyu kwashi abincin gaba daya ana ce mutum shidda shidda shidda mutum shidda shi ɗaya shigo kurin loma biyu kurin kwashi kurin eh loma biyu kwashi abincin gaba daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce musu ama kamar ta ala kun ga wannan innahu law samma lakafakum inda da yazo ya bismillah da bace duka shi kowa wannan shi bismillah kenan shi kan shigo duka yawa shi al'umma bi rak kai da wannan sai da dogon ya yanzu da yunwa to dai nan a hili yanzu akwai ya tarka da shi dani kenan kuran wa anhu sai fata radiyallahu anhu qala كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يدع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدع يده فيدع يده yace uzaifa kamar sunna inda suke a rayuwarsu idan muka halarci abinci in dai muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lam yada ahaduna da ba mai dora hannun shi akan abincin hatta ya bada rasulullahi muhammad sallallahu alaihi wasallam kashin magana sunna kenan sai ya fara sa hannun shi to kuma mu musa namu daga baya shin ladabin kenan da aka yi magana a baya babba ya fara ta kwan kuma matsayi ya fara kayan wani ya fara ya ce wa inna wa inna hadar na ma'a maratan ta'am wata rana haka muke sunan mu kullum aka abinci bin mu fara sa hannu sai ya fara wata ran an kawo na abinci muna nan فجاءت جارية كأنها تدفع سيغا وتا تامتشي بيوا وتا يارين يتازو كما أنا تنقلوتا تقوقاوا فذهبت لتدع يدها في الطعام تزوت سهلون تكين أبنشن فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أنا مريجي هنتا يا هانا تتقونا أبنشن ثم جاء عربي كما هيك اول شيء وانا بلعب قوي ازو وانا قوي شي ما زو شي ما كانما يدفع شي ما كما انا تنكدو شي da gudu ya so wobe sa hannu shi ma fa akhadha bi yadi annabi kama hannun ya rike mutarwa tana bayani hasanin magana annabi ya kama hannun ɗaya ya rike hannun kowa zai bayani ga hannunta ga hannun shi hannun na salama ya hana kowa ya sa hannun ciki sai yake ce musu a nan yake cewa faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shaitan ya stahillu ta'am allah ya zukura samullah alaihi ya ce shaitan yakan samu damar halitta ko cin abinci kullum abin da ke nema ka a yi bismillah inda wasu mulla da shi zaci amma da basu mulla bai ciki ya ce wa inna huja abi hajjil jariya shaidan ne ya turo wannan yarinya wani baiwa ya kaɗo ta ya stahilla biha don ya samu damar cin abincin in ba ta inda ce mulla a haka bai taba ba amma tana cin basu mulla shi ma samu nashi la yastahilla biha fa akhadtu bi yadiha he na rike hannunta kun faja'a bi hadha al-arabi kuma he turo wannan balarban kauye shi ma din dai yastahil bihi dai ya samu damar cin wannan abincin shi ma fa akhasta bi yadihi ya rike hannun shi yace wallazi nafsi bi yadihi inna yadahu fi yadi ma yadiha nabi yace na rantse da wanda raina ke hannun shi nabi rantsuwa da Allah ko da bugu gani yace wallahi yace hannun wannan baiwa kai me ka ta me ka ta hannun me ka ta hannun a shedan shedan hannun shedanin ta da hannun tarkiyan tana zama tana ke hannun hannun ma'ana kenan hannun shi gaba daya yadda ya rike hannun hannun shedanin haka ya rike hannunta ne ma cikin wannan shan da musulmi ya kama magana a nan duk da iya damiri ga baiwa to can wata ruwa ta kawo da hannun wa'incan ke duka hannunsa biyu annabi ya rike hannunsa da shaidanin da su gaba da hannun a rike ya zo shi ma kenan zai ci bayan za ta ci shaidan ya biyo baya a ci da shi duka ce annabi shi da annabi ke rantsuwa dan baiwa ya saba gani a bai rantsa ba dan ganin nan baiwa ya saba hannun hannun ta a rike nan magana ganin tabbatar musu cewa hannun shaidanin hannun shi yadda ya rike hannun wannan baiwa haka hannun shaɗanin duka na gama na rike hannun na rike na gama na rike kuma ai ganda maka dama a ruwayar ai ita ta fara zawa ko ta kunshi wani yanzu nan dai maganar shaɗani iya samun damar cin abincin da ba a yi bismillah ba magana kenan wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء dukkan ruwa ta baya da wannan dukkan imam mutum ya ruto su haka abu dawud a wannan ruwa haka haka na'am eh muna maganar hadisin jabir bin abdullah yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء جابر بن عبد الله كي يتشوى رضي عنه يتشي ناجي أنه صلى الله عليه وسلم إيا يتشوى إذا دخل الرجل بيته إذا متن يشغو جدا فذكر الله عند دخوله sai ambaci Allah a lokacin shiga gida wa inda ta'amihi haka ya ambaci Allah a lokacin mana cin abincin shi shedan kan ce la mabita lakum wala asha yau wannan gidan babu wurin kwana ba ni da wurin kwana ba da abinci abincin dare kin yi asara yau in dai kai bismillah a wajen shigowa da wajen cin abincinka wa idza dakhala idan kuwa ka shigo gida falamar zikurullah inda da huli baka ambaci ba Allah a lokacin shiga na ambatan Allah kalmar assalamu alaikum ta ce ambatan Allah assalamu alaikum ambatan Allah ne wata ruwa ta ce idan kai sallama shiga gida kana cikin amincin Allah kana cikin amana daga Allah wanda wanda ya sallama lokacin shiga gida assalamu alaikum da wannan ruwaya ta bismillah walujina bismillah kharajana ruwa tana da rauni wajen sanadi bata inganta ba sai ya ce kenan wa'iza dakal idan ka shigo gida falama zikurullah inda da kudu baka ambaci ba Allah a lokacin shiga gidanka ƙala shaitan shaitan zai ce a taraktun mabit yau mun sami gidan kwana mana kun sami yaga yan wanshi yau kun sami gidan kwana hau idan sai wani wanke shaidanu kenan iya magana da sauran yan wanshi shaidanu yau kun sami gidan kwana mana shaidanu kun sami gidan kwana yau tunda ba a bisa mulla ba wa idza lam yadhkurullah inda ta'ami kuma idan yazo cin abincin bai bismillah ba zai ce adarakatum min mabit wal asha duka biyu yau anan zamu kwana kuma ci abinci na dare kaga nan ya karanta da kai yin bismillah iya hana shedani ga abincinka kin yin bismillah za ku ci da shedani gana kenan sai ladabi na hudu a lokacin cin abinci an ya'kula bi thalathati asabi min yadi al-yumna wa an yusaghira al-luqma an saka ci abinci da yatsa uku yatsa uku ta hannun dama wa an yusaghira al-luqma kuma ka ɗauko ƙaramin loma kaka yi babban loma an da yanzu ai hannu ya tsaku ta ɗauko ya tsaku ta ɗauko ƙasar loma dama kenan ka rage loma wa yuji da madaga ka kyautata tamna kenan kuma ka tura ko kan hadiya ba ka tura kan hadiya dak dak wannan ko alikitanci akwai matsala alahiyarka ba san ana tura ko kana tura kan hadewa ka san akwai wani a cikin mutane dan zalama da ya ci da yawa sai ka tukun tura shi kun ya hadiya kun ya tura ku dan shi ci da yawa a ka aji hankalinka ka tattamna ka juya ka juya ka haɗe ya yi lahiya ga dambunka kuma ka sunna wannan kuma juyawa da kake da miyan ka iya ƙara sa fasilitan wajen wajen iya maka sauki wajen wajen gyara da dambunka kana rage abincin kana rage dambunka aiki kuma kuma ka sunna kuma lahiya ka kuma ka sunna kuma ka samu lahiya kenan wa judal madar ka kyautata wajen tamna wa an yi akula mimma yalihi kuma ka ci gabanka min hafatul ina lamin wasatihi sunna kenan ladabi ka ci abinci ka ci gabanka gehen makayi ka dauko da tsakiya ka dauka ka hawa sara daga tsaka a ba sa dauka daga tsaka ka ci gabanka haka ka tsaka ko ya ci ko ya ci hala ka tsaka wannan ladabi na makarantar wayar عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أعصاب فإذا فرغ لعقها كعب بن مالك يتوى وانا رواية إمام مسلم يروته هكا أبو, أبو داود كعب بن مالك يتوى ناقا من زعل صلى الله عليه وسلم إياتن أبنتي دياز أوك كما إن يقاري فإذا فرغ لعقها هي سودي كاينش هي سودي هنم نعم كانت وتكبر وعن وعن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تتعيش في سحفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد من روايه البخاري مسلم فك اصحاب السنه كان روايه ya ce wannan umar kimta salama iya cikin mace mai aka ce dan musulama ne a gidan a gidan annabi ya rike shi ya girma mai muka ce a hausa a goda ya ce ina yaro a ƙarƙashin renon manzana sallar salama ana cin abinci ya ce wa kanin yadi ta fi sahafa hannuna iya yawo cin abinci in sa hannuna iya yawo ne hannun yaro dai ya ci nan ya ci nan bai cin gaban shi ya ce sai annabi ya ce heman zala ce mini ya gulam yaro san milla ka yi bismillah ladabin warko wakul bi yamin ka ci da hannun dama wakul min mali kuma ka ci gabanka na a lokaci guda ya karanta da shi da ladabi uku yin bismillah cin gabanka kai yin bismillah ci da dama kuma ka ci gabanka sunna kenan ya ce tun daga nan har yau ya ban labarin wannan haka nika cin abinci na in yi bismillah in ci da dama in ci gabana wannan yawan magana ci da ya tsawo gaskiya an za ka ci zai maka wahala balle shinkafa ko wani abu da ke kanana amma za ka ci kaɗan shi sa kama albani rahimahullah yake cewa ana masa alal amin tambaya ne akan kenan ci da kuyar bid'a ce ya ce a'a ba mu ce bida ce illa a ce ci da hannu ya yi amma ba bane ne bada ba abu ne na mu'amala ya ce shi iya gama albani ke ce yaran Allah shi iya gama ci da kuyar mutane su ɗabbaka wata sunna akan ba da kuyar ba ya ce domin a yanzu ba dukkan mutum zai iya ci abinci da ya tsawo amma kuyarwa damar rike shi zama daga zaka amma damar rikon kuyar zama kai ga mai haka da mun yi mun mutum a kame ka ba za ka mai koyar ana mai riko da tsawo shi ce akan wannan sunna ta rike da ku ce ci da koyar ma ce ya zama sunna dan da yawa ba su ce abinci da tsawo amma inda koyar suna iyawa yace wannan sunna ce ta dabbaku da kuyar ma yace saboda ba kuyar ma tun anan ka ce da yatsa uku saboda kita Allah alam wannan ishhadin shi ne fa inda shaka masada kenan dai a takaice kenan abin da yahi in za ka ci da hannu ka ci da yatsa uku dama shi koyar dama bai bai dama ba matsala dama haka zaka dama da biya dama ake yatsa hudun dama kuma yin bismillah da cin gabanka to na an ce ci gaba mai muna bayani inda abinci iri ɗaya ne akwai inda ci gaba bai yi kun ba laifi ba ka kuma ci gabanka ba misali a tire an kawo abinci iri iri ko ko misali dabino ne akwai mai kyau akwai mara kyau wani abinci ne wanda yake iri iri daban-daban ne a nan kana da dama ka ɗauko nan ko ka ɗauko nan ta wani wani suna ci abinci da dan abokin ci abincin shi sai ya tare naman ya dauko wajen naman gaban shi shi wancan ɗayan ya ke nema dauko naman cin a suna ka ci gaban ka ya ta to suna ta ce gaban kai kuma ka tare nama gaban ka suna ta ce ka tare nama gaban ka kai kaga nan kaga nama yana washi sai ka kame ya kame hadisi ya hana shi kace wai aya suna ta ci abin ka shi kuma nama gaban shi ya dauka a suna ta ci gaban ka to sun ta ka tara nama a gabanka ta kenan inda akwai bukata a gaban wani misali nama nan babu nama ta akwai nama haka nan kana yi dauko nama ba ta akwai gaban kuma babu nama ka gani anan ba ba ba adalci na kenan maganar an ce abinci iri ɗaya ne na ke bana a ci gaba amma abinci iri iri daban-daban kana da dama ka zaba sai رواية قبيت وأنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بهما بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها كما دعونا رواية إمام مسلم يروته هكا أبو داود هكا إمام الترمذي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيتشوا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'kulanna ahadun minkum bi shimali kaddayanku da kuskure ya ci abinci da hagu sam sam hani ne kakka ci abinci da hagu haka wala sharaban biha haka kakka sha da hagu ba a ci ba a sha da hagu yace domin fa inna shaytan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu biha shaytan ne yake ci da hagu kuma yake sha da hagu كنا كيك تبع مش وعن سلمة بن العكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه وانا رواية إمام مسلم روتوتا salamat bin akawa ke cewa wani mutum ya ci abinci a gaban manzan salama ya ci abinci a gaban manzan Allah da hagu mace abincin sai manzan Allah ta mishi kulbe mini ka ci da dama ya ce lasa ne bana iyawa lasa ta bana iya ci abinci dama kun ce dago to nan daman hudi ne gurin isa ce shi ba sa shi bai ci a yadda abin da bisa ba bai dama ba ni bana iyawa sannan manzo Allah ya mai wata addu'a nasu ta kai kuma zaka iya ba zaka iya ba kuwa baka iya to ba zaka iya ba amma addu'a ce nasu ta to ba zaka iya ba yace ma mana ulul kibr ba abin da hana da hana shi da daman kurin girman kai ne kurin shana kiran ba dan bai iya bane ba kurin girman kai ne ya na ce daman yace daga nan fa ma rafa ala fitin daga nan bai ƙara samun damal daga hannun hannun shi bakin shi ba hannun bai bai aiki daga nan bai ƙara samun damar daga hannun zuwa bakin shi ba ko ma wani ne kenan yanzu adda ta sami kenan ta hannun ya shanye yanzu an hana shi aiki da hannun damar wanda ce bai iya ci da shi to shike kai kuma ba za ka iya ba Allah ke kanan girman kai a tare wannan tsiya suka ce in ji Hausa sai wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتي ولا تأكلوا من وسطه وانا ترمزي بن مالا سروتو حديث عبد الله بن عباس كي تشوا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albarkatu ta ta'am albarka ta abinci tana sabka daga tsakiya nan magana da aka a baya kakkace abinci daga ɗaukar daga tsakiyar dan tsakiya nan ne wajen sabka albarka tana sabka daga nan daga albarka tsakiyar abinci na ka yi tunda albarka tana sabka daga tsakiyar abinci ce fakulu min hafatai ku ci daga gehi ku ci daga gehin gehin fala gehin abinci wala ta akulu min wasati ka ku ci tsakiya ka ku fara cin abinci daga tsakiya ana ci har akai gare ta kinan ba fara ci daga tsakiya ladabi na biyar yace Allah yanfuka fi ta'amul har abinci ko da zahi kada ka busa hai wuce kakka ya busa cikin abinci mai zahi wa Allah ta'amahu hatta ya burud kuma ka bari ya huce me yasa kai gaggawa ce kana ce ho kana tana busa dan nan akwai illa ga cin abinci mai zahi a lahiyance akwai matsala ta kona wasu ababen halittu na halishanka da shiga a ciki akwai matsala dai a bari ya dan huce kada abinci da zahi irin abincin biki don ka abin da kai kamar iya sa abinci a bakin shi ya yawo bai iya zama a bakin shi Allah kaga abincin bai iya tsaya baki domin ya tsaya kona shi zai sai ka juya abinci a cikin bakin shi dai zai samu dan huce dan dama dama ya haɗe kuma wani haɗe hidin tsaye saboda zai abin ya ce mai hidin tsaye saboda haɗe da ya zai ya zai hidin cikin cikin shi hidin tsaye saboda zai abincin ya ce gobarar ciki kaga zalama ce da dukkan ga hakura kura wannan haka sunna take ba a san kuma nan wanda suka san dai abin bangaren likita an tabbatar da lokacin da mutum ke yin lunwashi dan ga sha gowa a ciki akwai mai oxygen wane ne wajen hudo lunwashi a wajen jan lunwashi ne kake samun kasa da oxygen wata mai amfani a wajen hudo lunwashi baka hudo ya guba gurin duk mai lunwashi wajen hudowa guba take hudowa wajen washi ɗan ka hudu daga cikinka kurin guba ce ka rike alherin ka rike oxygen ka zuba da guba to ka zuba guba a cikin abincinka ta yanci wannan lumwacin da ke zubawa a likitanci aibu ne ga abincinka ko abin sha hatta abin sha ka zuba kamar ka zuba wa abin ne guba ka ɓata yanayin abincin amma likitance ko na mutum nama addini ana ma addini ana dama ana annabi ana busa cikin abinci yace sallallahu alaihi wasallam yace idza saqata minhu shay'un fala ya turku dan wani abinci daga abincin abincin ya fadi ka bar shi bal ya khudhu ka dauko kayanka wa yamitu anhu al'adha in ka iya ka hudda kazamtar da take cikin shi wa ya akulu ka ta kayanka hujja kan wannan bayanai karuwa ta musulun yace an jabir radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يهدر أحدكم عند كل شيء من شأنه hatta ya hadurahu inda ta'ami ya ce fa'iza saƙaɗat min ahadukumin lukuma falyumit ma kana biya min azan sun mali a kulha wala da ahalin shaitan ya ce jabir ke cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa inna shaitan ya haduru ahadukum inda kulli shay min sha'ani shaitan iya halarto ma ɗayan ku cikin komin ka bai baranka a komai shi zai a komi ya zo maka ba ya ce hatta ya hadurahu in tsami har lokacin da za ka ci abinci sai ya zo iya jira iya jira rabon shi idan ka yi bismillah bai ci wannan abin wannan kwanan haramu ne gare shi amma iya jira wanda ya wadi fa'iza saqatat min ahadikum al-luqma in wata loma ta wadi ta abincinka falimit ma kana biya min adan ka goge abin da ke jikin loman na kazamta sun mali a kula ka ci kayanka ya ce domin wala da ala shaitan kaka bar mashi ali kiran shaitan ya ce wata kasan wannan kaka bar mashi ali ita ma ka ɗauke ta mai keta kaka bar mishi wannan shine kenan ɗauke na ƙasa a bogi abu na bakwai ladabi na bakwai na ci abinci ألا يحرج رفيقه أو مضيفه إلى أن يقول له كل ويليها عليه كدا كساوا rafiqahu abokin tahiyarka abokin zamanka an mudifo ko wanda kaje sai ka je gida ka je bakunta kar ka sanya ma abokin zamanka ko wanda ka je gidan shi bakunta ka tilasa mishi sai ka ce ma wani cimma ya hakuri ma wali alin ya maka magiya kana ashak ba san ashak eh ba san ashak a musulunci kana so na cimma bismillah ma hada alhamdulillah ba so ba a so ka sa mutum kana ba iya maka magiya cimman wani cimman wani ali ya maka magiya kaka haka nan bal alayhi an ya'kulu fi adabin kifayatahu min at'am min ghayr haya'in aw takalluf da haya ka ci abincinka a cikin ladabi ka ci daidai bukatar ka ba wani kumya eh aw takalluf haya ko sa kanka ka kumya ƙarya shi da gagarban ku ya kai da kumya ne ka a ce ka ci a a ji hankalin ko ka a ji hankalin ko ka ci abinci kurin in ka je gidan mutane aka gaice ka kaci abinci kurin ba wani kumya da wani aisha kana bukata kana kana abu ba san hakan kuma kusa a musulunci ba kusa a musulunci ba babu kwalama ba kwalama babu laifi kwalama musulunci ba kwalama ina da ma in je gidan wani da rai sa akwai abinci gidan ka Allah ka mu ci babu gidana abokin ka dan wanka je a kawo annabi annabi ta wata annabi bauta ba annabi ke annabi kan wuta da gida a je gidan waza'a abinci gidan ba abinci ba ta bata ruwa ba annabi ya hoto suka mana abubakar daga yana ce la yunwa ta dona yunwa ta dona wallahi yunwa wallahi ma ta hoto ne sai ga umar shi ma hoto suka kai ma yunwa wallahi kowa yunwa ta hoto da gida ba abinci a gida a to yanzu aka shawara ina za'a a a kowa ne cikin ansar san labarin ya ya dan dan hali aka to mun je gidan wani cina da suka je ya tahi ya tahi gar ya tahi kawo ruwa ko mata ta ce wallahi bai nan bai nan ya tahi ya kawo mana ruwa mai dadin sha an haka gashi ya zo ha ba da zo barka barka sanu sanu sanu ku nan da ne yaje kawo annabi ce ka kada kanka yauni da yawa yaje kawo dabba aka yanka yaje dama ya kawo dama ya kawo mai dadi ya kawo ya kawo aka yi mishri aka kawo ruwa aka da bino ana annabi aka ci aka ci nama aka ci da bino aka ci ruwa na anan manzo Allah ke cewa kun ga yunwa ta huddo ku daga gida gashi yau za mu koma cikin mu a cike wannan shi Allah ke cewa gobe kiyama sai an muku tambaya kan dukkan ni'ima ta Allah Allah gobe kiyama Allah zai mana tambaya kan wannan ni'ima mun huto da yunwa za mu koma cikin cikin ma cike na ga lokacin mu ya taiwa Allah kai mu nisan gama insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته